akan kiyamun laili wallahi tun da sai ma san manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kalli zainab yanda take to kalli na na Aisha kalla hafsa matan manzon Allah sai wadda ta kai da wata ran annabi wata yar matsala da tangarda ya shiga tsakanin shi da hafsa annabi ya ce ya sake ta yana cewa ya sake ta Allah ya turo mala'ika maza ka je gun manzon Allah ka ce bar maza mai da ita ba mace irin ta ke saki ba sam ba a sakin irin ta mala'ika ya zo ga manzon Allah annabi Allah ya ce maza ka mai da hafsa ba irin ta ke saki ba hadisin bukhari har sa in Allah ce marma zan mai da ki na mai da ki ba ba ta lokaci jibril ya tafi ki a wai ne yasa Allah ya ce in gaggawa mai da hafsa yace ba abin da yasa Allah ya ce ke marma za ka mai da ita illa li annaha sawwamatun qawwama mace ce mai yawan azumin nafila tana da yawan kiyamul layl tana taimaka maka wurin kiyamul layl aikin ta kenan kiyamul layl amma kai kullum sai dai kiyamul akadi tsakaninka da matarka tashin hankali ba tashin ibada ba kiyamul akadi Allah kyauta wa siyamul nahar kuma mumina kullum tana taimakawa mijinta yin azumi da rana yau an yi azumi gobe za a huta jibi za a yi ba ta huta haka za a yi ta yi dan asala al-mutum da alamis in ta zo sai ta tunatar da mijinta ta gobe alamis aiki kenan tsakaninka da Allah tun da kuka yi aure ma ta ta taɓa ce maka gobe litinin mai gida a gobe alhamis gobe sha uku ga wata sha hudu jibi sha biyar an gane ita da wajenta to kuma kai tsakaninka da Allah ka taɓa ce mata gobe litinin tun da rana ta faɗi lahadi ko ita gobe litinin ki tuna fa gobe za mu yi azumi dole laraba rana ta faɗi to gobe alhamis ka taɓa yi matan ka hakan ai abin dama za a ce miki juna ne ka tunatar da yawan lokaci ta tunatar da kai amma dai nan da yake ana karatu ne akan siffar nuni na gaskiya wannan yasa aka ce daga cikin muminai mata akwai yadda take tunatar da mijinta ya tashi kiyamun lail tana taimaka mai sannan tana tunatar da shi tana taimaka mai yin azumi na nafila wa tasbirahu an masa'ib duk wasu musibu da ke samun shi na rayuwa tana haƙurtar da shi a kansu ba to ne mai gida kai haƙuri mun cewa ne ai kaza ai kaza ai duk ta jawo ayi na nuna haƙuri da mahimmancin haƙuri ta ta kawo hadisi na nuna haƙuri da mahimmancin haƙuri har ta ta jan hankalin ta ta hankalin ka ta faɗa kalmomi waɗanda sai ta kwantar maka da hankali ta natsar da zuciyarka har abin da ke damun ka na bala'i da masifar da ka samu kanka a ciki sai ka jima ka fita kawai a ya riga ya wuce ai ba matsala shikenan bayan gama amma ka samu kanka cikin musiba maimakon ta hakurtar da kai sai ta karasa ka cikin wata kama fi kissati ummu sulaimin zawjatu abi talha kamar yanda haka ya zuwa kissan nan ta ummu sulaimin matar watan abu talha al-ansari ko wa satati insha Allah nan gaba kaɗan Allah ya so kissan nan za ta zo fa takunu zawja ni'matan azima to mace sai ta zama mata ta zama ni'ima mai girma da zauja ga mijinta an gane ko wahiba wahibatan dalila min Allah lahu kuma ta zama wata kyauta ne girma wacce take zuwa daga Allah ga miji duk wanda matar shi ta zama irin ummu sulaimi a wannan ya hayi kissa ce mai tsawo ga yanan kwariya da sanin nau ya kawo ta ko na'am duk jama'a sun sani ɗani suka haifa bai da lafiya kama san da yadda aka yi auren ita ce maman anas dan malik shi malik mijinta na farko mutum ne mai mutunci mace ce san kowa kin wanda yarsa ta bawo shi amma sai ta kalli mutuncin shi kun sa a lokacin can in mutum na shan giya wannan ba nuna rashin mutunci tun jahiliya ce lokacin giya ba ta tsaya ba ce in ka sha baya nuna wa baka da mutunci an gane dan mutum na shan giya a wancan lokaci ta yadda ta auri wannan maliku din har suka samu ɗan anas sai labarin manzon Allah ya taho madina ɗan madina ne to tun da labari ya zo aka ce ga manzon Allah nan ya dauro makka zai dawo madina sai murna take tana farin ciki kun ga ba haramta shan giya ba amma annabi na kyamata tun tun can sai mijin ne ce ni kin ga wannan rawar jiki da ke ce game da zuwan mutumin nan ni ba ni da matsala da shi ko dubu amma da ɗaya ne matsala shine yana kyamar shan giya ni kuma nan bai kawai matsala ta da shi annabi na durowa garin sai kwashi ina shi ina shi kawai sai gudu mata shi ba wallahi ya je fada ce ko ya mutu shi da dai a hana shi shan giya gare ya mutu kawai ya huta wannan baiwar Allah ta tarbi manzon Allah har annabi ya samu mazauni ya samu gida ta ɗau yaron nan duk bai fi shekara shida zuwa bakwai ba takwas ta je ta kai shi gidan manzon Allah ta ce ga yaro na baka kyautar shi ya rinka maka hidima a gida hikima ce ta yi kaga za ta zama ɗan cikin gida kenan duk wani abu na wahayi dan tana gidan tana da damar ta rinka zuwa tana duba ɗanta kuma duk abin da ya sauka yana sauka ne a idan ɗanta duk sanda ya zo za ta tambaye shi zai gaya mata ga wahayin da ya sauka yaro ne hazi ka karanta babu ɗaya sirri a riyadu salihina yana ɗan shekara bakwai ɗin nan ko takwas wata ran annabi zai wuce ya gan suna wasa irin yara a layi haka annabi ya kira shi sai ya sirranta mai wata magana bayan ya musu sallama sun ɗansa da ya sirranta sai ce kar ka gaya da kowa ka ji ana sai ce na sirri ya yi maɗan shekara shida ko bakwai ko takwas annabi ya aike shi ne ya je masa uru ya dawo sai suka yi cikin da ɗan ina ka je ya ce manzo Allah ya aike ni ina ta ce a ba sirri ne ya ce manzo Allah ya ci ka faɗa ta biya da kowa an gane ko sai uwar ta ce manzo Allah ya ce ka biya da kowa in ta ce to la tukhbiranna bi sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadan kar ko ka yadda ka biya mu wani sirrin manzon Allah ka ji anas in ka ji ko kar ko ka biya mu wani sirrin manzon Allah to bai biya mu uwar ta ce shi ba uwa zai biya amma da ta ce eh shi kenan ta gudu ana tafiya sai ta ce na ransa ka ga wannan mutum ina ma ya ce ka ne ne ce ka maka ne to dabara su ya faɗa to kina sani da shi zai ga da wani can amma kin tarbiyyanci ɗan kitin yana karami abinda sirri na tsakanin shi da mahaifin shi sun yi magana kin je suna magana da baban shi a ɗaki ya fito uban ya yi waje shi yaron ya fito ɗakin ce na ji kuna magana da babanka ne ya ce ba wanki ai ne wanki ba uban shi bane an gane ko to idan da mai cewa zai kara wuri fa Allah kyauta saboda haka ummu sulaimin ta tarbiyyar ɗan nan nata lokacin da ta ga manzon Allah alamun shekaru sun zo karshe wallahi dan ka san baiwar Allah nan ta san abin da take sai ta zo ta ce manzon Allah yaron nan yara yace na ji daɗin zama da shi dan Anas ke cewa sai da shekara goma da manzon Allah sai da shekara goma da annabi annabi ya taɓa cewa tashi kai kaza ba bai kuma taɓa ce mai dan me kai kaza ba watan duk abin da ya kamata yayi kafin annabi ya ce kawai sai yin abu sai annabi anas kenan kafin a ce da ya kawai shi ya gama watan da ya fahimci annabi zai sai aune ka ba to ba sai annabi ya yi magana ba sai ma zai bai taɓa yin wani abu ba har annabi ya ce haba anas ya za ka yi kaza shekara goma fa jama'a kuma yaro ɗan ƙarami kai ku ka dubi yadda kai tarbiyyar ɗanka kana zaune a ɗaki sai ka zo shi can kan kujera kamun ka an karya ya riko firij sai gan shi ya hau kan wanda ya riko sai gan shi ya faɗo nan kuma ya fatali da kaza aikin kenan in yana kusa da kai ba ka iya shuru dole sai kai magana addu'a ake akan yara Allah ya kinsa su Allah ya shigar da su Allah ya sanya musu da tsuwa aikin kenan in fa Allah ya baka da haɗa ka da aiki amma rana ta fito har ta faɗi ba kai waɗanda ka haifa addu'a Allah shi yadda shi Allah ya sa mai natsuwa da kamun kai ba haba dan uwa musulmi kana ko so ka dinga da kyau akan dan nan naka to wannan baiwar Allah haka ta zauna tana zawarci wannan wannan ya fito wannan ya fito sai shi wannan abu talha ya aiko cewa yana son ta sai ta shi kuma kafiri ne bai musulunta ba ina musulma kana kafiri ce mata a'a ke ne dan bace ya ce ya ce dan ne ba ya magana kuɗi ba ce ba magana kuɗi ba ce magana musulunci ne musulunta ka gani shikenan kama hanya waje wurin manzon Allah kwana biyu ya musulunta da ke ai kaji kaji kaji manzon Allah ya aika aka gaya ma ummu sulaimi shikenan ta ce manzon Allah kawai ɗaura aure na sadaki ta ce musulunci shi in ka yadda ɗora da shi shine sadaki ai ba taɓa auren da ya darajar nata ba musulunci ne sadakinta musulunci shine sadakinta Allahu akbar wannan bayar Allah tana da wayo ta taɓa zuwa fa ta samu manzon Allah ya Rasulullah a yaron nan Anas kai mai addu'a kai mai addu'a manzon Allah sai ya ce to bari mai addu'a guda uku ya ce ya Allah yaron nan ka tsaye ta rayuwar shi Allah ka azurta shi Allah ka bashi ƴaƴa da yawa shikenan kawai to ai ka san da yawa wasu malaman hadisi na ganin Anas shine na ƙarshe a mutuwa cikin sahabbai ɗaya kenan na biyu Allah ya bashi ‘ya'ya sai da ya fi ‘ya'ya sama da ɗari. Amma ba a taɓa wayo gari ciki ba wanda bai samu abin da ya ce shayar kushi ba. Gona kowa sai ke ‘ya'ya na dabino sau ɗaya a shekara, amma shi sau biyu take ‘ya'ya gonarsa. Allah ne arziki. Anas kenan, addu'ar manzon Allah wasa ce jama'a. Haba. Allah ya tsaye tarawih shi. Allah ya mai arziki ga ‘ya'ya. kuma aka ce har tsofan nan tashi da yaro na rarrafe yana zuwa in ya kalle sai ga yara rakwacau ga sanan kawai to wannan shi ne wasu ce wani kenan saboda yawan yara to yaro ɗari ya sani gaba ba to aka yi aure tsakaninta da wancan abu da fitan ansari in ko Allah ta samu ciki ba inda annabi zai je jihadi sai da ita da mijinta suna kan hanyar dawowa jihadi shi ne ma ta haifi wani ta samu wani ɗa tun da aka haifi ɗan sai zan da lafiya to wannan ɗan kullum uban sai Allah ya samu ƙaunar ɗan ka ji Allah kullum zai fita hankalin shi na kan ɗan wannan ga ɗan kwance yana numfasawa sama-sama idan ya fito ya tafi kasuwa ya dawo can goshin magriba ya yaro ta ce yaro yana nan kamar yadda ka bar shi an gane a shi yaro ya mutu tana nufin yana nan kwanci a wurin kamar yadda ka tafi ka bar shi amma ya mutu bai sallah ya dawo dama ta haɗa mai lafiyayyen abinci ta yi wanka ta ɗebo kaya na ado ta sa ta gyara jikinta ta gama shirin yaro ta komai tsaf Allah kenan ta aje mai abinci bayan ya dawo ya ci ya ƙoshi sai ta miƙe tana karere jikinta tana yin abubuwan ɗaukar hankali ba kawai sai yi ta gefe ba sai ya turmushe sai ya da ita yana gaba saduwa da ita bukatar shi ta biya ya yi gefe haka ya abin nan ta ce mai mai gida iya ba Allah da za mu je maƙota mu aure guga mu ɗebi ruwa mu gama amfani da ita in suka aiko da su abin su kana jin za mu hana su wuce a za a hana su da abin su sai su ce to ka nemi sakamakon haƙorin ka a wurin Allah da da ya ara mana ya karɓa musa sai shiru ya ce kash to amma ya baki ga an basiri jikina ya ɓaci haka gari na waye waye sammakon zuwa gun manzon Allah kamin ya isa sai ya ji manzon Allah na murmushi yana dariya amma Allah ya ce na Allah ga abin da ya faru tsakaninka da matarka ajiya an gane ku kuma Allah ya sa albarka a wannan saduwar ta ashe ciki ya shiga to shine aka je jihadi tana da tsoron ciki ana kan hanyar dawowa naƙuda ya duke ta ya fitan ta ba Anas din ne kai manzon Allah annabi yace na samu suna Abdullahi wannan cikin ne aka samu wannan suna Abdullahi wannan yaron da ya taso sai Allah mai hazaka ya zama masanin Qur'ani sai da mai ruwa ya ce na ga 'ya'yan da shi wannan ɗan ya haifa sai na rage shi da 'ya'ya guda tara kowanne a duniya da shekara tara ba sai da ya haddace littafin Allah to wannan addu'a ta manzo Allah ai ba wasa bace Allah ya sa albarka a wannan saduwar ai ka ji albarka Allah ne ko shi yasa duk wanda zai yi jima'i ake sanya jima'i a lokacin da zai yi da ambaton sunan Allah da kuma niyya Allah ka bani da a sa- ta dalilin saduwan nan wanda za a yi yaki don daga addini wanda za a yi jihadi da shi ya Allah a saduwan nan da zan yi Allah ka bani da wanda zai zama da cin alkur'ani mabiyin sunnar manzanka masanin addinin musulunci sai ka rinka saduwa da matarka da irin wannan addu'a da irin waɗannan da yayi Allah ya kyauta ba ba irin yanda kawai in jaki ya ji jaka ba ya dai je ya fada kawai an gani ta wuce ne ta nan ya bi ta ta nan ya tawo ta ta nan ta shige shi ta nan ta harbe shi ta nan to in bai da haka kuke to ka gaba magana samun dama da ta alƙur'ani ko da na gari duk sanda ya zai sa da ke sai ki dutse nan sai kin bata mai rayuwa biyo ki tanan ki wuce ne tana haka dai har yasa da ko rashin sa'a ko yasa Allah ya kyauta to kun dai ji wannan kadan da kisar ummu sulaimi kenan al mu'minatu sadiqa hiya allati tusi zawjaha inda khurujihi bi taqwa mu'minar arziki ita ce wa mijinta wasiya sanda zai fita daga gida zuwa ofis ko shago ko wurin aiki ko wurin sana'a jama'ar musulmi kun gane tana wa mijinta wasiya da takwa mai gida ka bi tsoron Allah wal amal salih kar ka manta da ayyuka na kwarai da ya kamata kai wa Allah wal kasabul halal kuma kar ka manta da yin sana'a ta halal duk abin da za ka yi kai wanda ya halatta ne an gane domin in ba ka samu ba za mu iya haƙuri da yawa amma da za mu iya haƙuri da wutar jahannama ba ka bi tsoron Allah mai gida in Allahu Akbar wani mai gidan in mace shi ce mai ka ji tsoron Allah san da zai fita sai ta ji ba ta ma haramun nake kawa gidan kenan to shi kenan tunda haramun ne na daina kawowa a'a ba haram bane dan uwa wannan matar sahabbai ne da tabi'ai suke mazaje su irin wannan tunatarwa ne ai kuma kafin manzon Allah ne an kalle shi an ce ji tsoron Allah an Allah ma ya kalle shi ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha jama'a musulmi kun gane wannan ko sai kai ne ai ana tunatar da kai ne bayan ce a wanka ke kawowa ba dan da yawa mazaje matan suna tsoron yi musu irin wannan nasiha za ka fita gida ka cike da gida Allah ya tsare Allah ya kiyaye don Allah ka ji tsoron Allah a fitan nan ka yi kokari ka tsare wa Allah ayyuka na kwarai duk abin da ka san na gari ne kai kokari kai mai gida kar ka damu ka je kai aiki na halas in ba ka samu ba matsala za mu yi hakuri da yunwa amma da za mu iya hakuri da tun jihar mana ba mu jira kaza kaza kaza kaza kaza to wallahi kana fita idan ka je za ka yi cuta sai ka tuno da wannan wasiya da tema da wannan nasiha da ta yi matan ka fita ce ka ji tsoron Allah an gane ku Allah kyauta kuma kai wanda ya maka wasiya da ka ji tsoron Allah to har Allah ma da kanshi abu mafi daraja da ya wasiya da shi da al'umma farko da karshe shine ne tsoron Allah ya na al'ani ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم سيتين واياكم ان اتقوا الله duk waɗanda suka wuce kamun ku mun musu wasiya haka kun ba dinnan mun muku wasiya mun ce kun tsoron Allah Allah kenan saboda haka mumina ita ke wa miji wasiya yayin da zai fita ya ji tsoron Allah wal amal salih kar ya manta da ayyuka na kwarai wal kasabul halal da kuma ayyuka na halal duk sana'ar da zaka yi duk aikin da zaka yi ka tabbata wanda ya halatta ne fakar da karin gazali al-imam gazali ya ya ambata a littafin ya ulumuddin yace annahu kana rajul min as-salafi akan samu mutum a cikin salaf idan kharaja min manzilihi in ya fita da in zai fita daga gidansa taqulu lahu ra'atu sai ma tashi ta ce mai aw natu ko tasa budurwa sai ta ce mai iyyaka wal kasab al-haram baba ka kiyaye abin da ya san haramun duk wata sana'a ta haram baba ka kiyaye kanka kar kai wallahi ka haƙura iyaka ka shaidin ka baba game da yin sana'a ta haram in mata ka ce ta ce wani iyaka a hirɗinka ka shaidin ka ka kula game da yin sana'a ta haram fa inna nasbiru alal ju'i wa dar domin za mu iya haƙuri da yunwa da duk wata cuta wala nasiru alam nayi ko gida ka sani ba za mu iya hakuri da wutar jahannama ba dan in ka kawo haram muka ci wallahi ta Allah zai samu ba manzo Allah ne faɗa ba kullu la'amin nabata bil harami fannaru auladihi duk tsokan naman jikin mutum da ta tsira ta dalilin haram da yake to wutar jahannama ce daidai da cikin karewar na tsokan ba wata addu'a da za ka yi ba ba ka gana ta kira ba kana ta ƙara kyau ko ba kanan mulmul kamar dan maciji wala ƙarya ne wannan tsokar da take ƙara fitowa a jikin ka wutar jahannama za ta fitar da ita jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah ya kyauta amma nisa'u hawa zaman fallahu musta'an amma nisa'u hawa zaman fallahu musta'an matan wannan zamani sai dai mace Allah ya tsari sai dai mace Allah zai taimaka amma su kam akwai matsala idan hamma walidu idahunna idan mahaifin ɗaya daga cikin su ya himmantu au akuha ko ɗaya daga cikin ɗan uwansu ya himmantu au zaujiha ko ɗaya daga cikin mazajen ɗayansu ya himmantu bil khuruj min al manzil sai fita daga gida ya tafi ofis ko wurin sana'a ko shago ko gona fa ma za to sihi to su ma tun yau wasiyar ne suke mai idan za ka fita daga gida matarka tana ce maka ji tsoron Allah da Allah ne kike ce maka ita yawa la tansa an ta'tiya an ta'tiya ni bi majallati kaza al khali'a sai ka ce da mai gida eh har ka je zai sai ka ji tap tap tap tap ta biyo ka mai gida eh kar ka manta ka zo nan da majallar nan al khali'a ta yan iska irin ijin ike na su faɗin nan yace indiyan nan kai kaji an ce dan kudurowa ne ya kuma shigo ka sai din nan ba Allah ka kamanta fa ka dawo mana kar ka manta ka dawo mana ka zo mana da shi ba an gane ko wannan majallar alkhali'a ta iskanci kar fa ka manta ka zo mana da ita kuma wa mata ka ta kalle ka ciki ka ce ta ce ka ka zo mata to wata ce maka ka zo mata da wannan bidiyi din ko ka zo mata da wannan dan fisiri ko to din wani indiya ne ko na america amma ka zama wawa duk wanda ba ta jita ne akwai na zama wa wallahi tallahi kai yanzu duk wannan jafar din da ake da shi daga ta'amar da su albani su bin usman duk malaman nan na addini duk laccocin nan da aka yi haba jama'a matar ka saboda kana wawa ta ce ka zo mata da fim jama'a kun gane wannan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun ga wasiyar da yau mata ke wa mazajen su ka zo min da fim sai ike da su ba din nan na da an gane ku wai mace ta ce mijinta ya zo mata da irin bulletin nan na wannan littafi na iskancin nan kuma da yake wawa ne sai wuri shi tunda wawa ne to ya iya to yanzu wani katon wawan shi ke zuwa da kasusuwan ba ma cewa take zo da shi ba kaga wannan aya kaiwawa na ƙarshe wala tausa mana da su min umu saya mai gida e karfa ka manta da kayan nan da aka kai ɗinki wurin tela kar ka manta da kayan nan da aka kai ɗinki wurin tela oh la ilaha illallah wai matar ka ba ta cewa ka yi tsoron Allah sai dai kar ka manta da kaya an kai ɗinki ka ta wurin da abu na fa فيكون ضمن الاهتمام في امور الدنيا mafi girman abubuwan da ke cikin ranta da ta sa a gaba gaba ɗaya suna karewa ne kan al'amuran duniya wa fi hadha dar alfaniya kuma yana karewa ne game da abin da ya shafi wannan gidan mai karewa na duniya illa man rahimallah wallahi ma tun ba duka suke haka ba an gane ku ba duka suke haka ba dan ni shaida ne mutum ne ta zuwa unguwarmu yana neman kasar na ma za ka danta nujubinna na ce kullum zuwa kake su ba su kasar nan ba ne suke ba da hanyar za ka je ka same sai ce wallahi mana kullum cewa nake zan da da shi mata ta ta matsa mu na rasa inda zan je in sama in na zo kuma kai sai ka ce ba unguwar nan suke ba yanzu wannan don Allah mace shi ba ta taimake shi ba a sai ta ce ka zo yin batun an ce akwai wani indiya ya shigo da wani amerika kaduwa wuya to ina najeriya tun daga amerika sai a zo miki da najeriya kuma ko Allah kyauta to kun ji sai ta ce wani ji wala tansa maladisi kar ka manta da kayan nan nawa wanda aka yi dinki mai inda ya wurin tela فيكون ضمن الاهتمام في امور الدنيا وفي هذا الدار الفانيه الا ما رحم الله sai wanda Allah ya ji kai sai wanda Allah ya tausaya ma ita kadai ce ba haka take ba ban kai ba ma haka ba a yau mata fi umuri suna ingiza mazan su ne cikin wasu al'amurra ta'sillah fiha wanda take kokarin sabawa Allah a cikin kayan wa tasta'mil ni'matallahi fi ma'siyati duk wani abu da ya shafi ni'imar Allah da ya mata sai ta rinka amfani da abin wurin saba ma Allah yanzu ku ji ba wallahi tallahi ban ku ji akwai matar da yanzu kullum tana roƙa mijinta Allah ya sa ya samu kuɗi ya siyo mata wannan wannan wannan wannan rasiba saboda kullum ta je wani gida za ka za ta ga tasha usaimin kun sai za akwai tasha usaimin ko akwai tasha sadisa akwai almajidin qur'an akwai almajidin hadis akwai almajidin kaza duka waɗannan tashoshi ne na addini kullum tana damuwa saboda ita ma ta rinka gani 24 hours fa usaimin ne kawai ke karatu duk littattafan usaimin kafin shi usaimin rubuce-rubucen da ya aiba suna da yawa bane amma duk littattafan da kake gani to ai dama karantawa ya aka dauka shi ne sai ɗalibai su kwafi a rubuce sai an buga sai a mai da shi littafi sai a ce usaimin to irin waɗannan karatukan nashi fa su ne ake ta sawa a tashoshin su ba sha sharhin da yawa da riyadu salihina da dogon maram ubdatul ahkam bukhari tafsirin qur'ani aqidatu dahawiyya aqidatu rafiqiyya za a kawo kitabut tauhid duka duk wani littafi da usaimin ya karanta ya fassara an ɗauka shi ne ake ta sawa ana ta fassa su da littafai na mustala duka nashi da littafai na usul fiqi da littafai na hawu tunda wannan alfiya ta ibn malik ya karanta ya sharhi da yanan za a ga an sa ana ta yi ɗaliba ce kuma larabci ne usuli yake mai sauki wanda ɗalibai za su gane su fahimta kullum tana bakin ciki tana damuwa tana son ta rinka ji tana gani ga ta sha asadisa ga ta sha almajirin qur'an 24 hours qur'ani ne ga ta so shi waɗanda ake karantar da qur'ani da tajwidi da kira'o'in qur'ani da komai duka kullum so take amma wata wawuyar ita kullum so take a siyo don ta kalli tashar NBC don ta kalli tashar iskanci don ta kalli sai shashanci jama'ar musulmi kun gani wata za ka ga wallahi tallahi tana iyayen ta wurin ta tara kuɗi ta siyo kasar bita waje bita waje ne ake cewa ko kasar ɗin na malam jafar tana kokari ta sai wannan kasar ɗin na abu ko ita malam albani ya kasar sunan shi abu abu ka je wurin masu kasar kawai ka ce a baka abu na albani ba fa abu can ta samu ba abu watan aure shine a b bautar u ubangiji aure bautar ubangiji sunan kasar din kenan abu ka nemi wannan kasar din ai duk mace ya kamata a ce ta zo wannan karatu saboda duk wata shawara a kasar din nan biyu an gama ba ɗaya mace yadda za su zama da miji bitar renan malam jafar da aure wutar ubangiji ya biyu na albani amma ka ji ba za ka je ka ga kasusuwa sun fi ɗari da hamsin a ɗakin wata amma ciki bawa a jiko guda ɗaya Nigerian film ne Hausa film American film Indian film duk nan ta lalace ita kuma kullum za ka fita ta ci a zo da wani kullum za ta fita ta sauke littafan soyayya ba ta san iyaka ba amma ba taɓa sauke alƙur'ani ba Allah kyauta saboda haka malam ya ce wayan da rajuku wayan daru an namra atan tusi zaujaha aw waladaha aw akhaha idza hamma bil khuruji bi taqwallahi yana zuwa mana nan gaba kaɗan cewa lallai ya mace tana yin wasiya ga mijinta ne ko ɗanta ko ɗan uwanta duk sanda zai himmantu ga fita daga gida to tana mai wasiya da taƙa wallahi cewa ya ji tsoron Allah wa makhafatahu kuma ya taka tsantsan da Allah wa muraqabatahu kuma ya rinka watan ba da cikakkiyar kulawar shi game da Allah da sirri a ɓoye ne shi kadai wal alin ko kuma a bayyane wal hazar kuma tana nuna mai ya kiyayi min ma'asiyati saban Allah farhim Allah nisa'u salam farhim Allah nisa'u salam Allah ka ji kan matan salam wa hunna kawakib mushriqa domin su taurari ne masu haskakawa fi sama'in mudima a sama mai cike da duhu wato duk daren da ya lalace duk daren da kaga mata sun lalace ko a kai musu tarihin matan sahabbai an gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah wanda ke da hali ya nemi wanda ya nemi kasar ɗin rayuwar Amr bin al-As ya ga yanda ya rayuwa da matar shi mai suna Rita tashar Iqra sun sa shi sun ta sa tarihin rayuwar sun wato kasar three hours ya kai guda goma sha wani abu ka ga yanda ake rayuwar aure tsakanin mata da miji ka ya kamata mata ku kalli wannan fim din Amr bin al-As kaga ko yaƙi zai je ƙwararren soja ne yadda take shirya mai shawarwari yadda za a je a ci nasara wallahi tallahi da rukuni har ce mai take da larabci gutsatsarin hantata gutsatsarin hantata haka gutsarin hantata take ce mai an gane ku wata ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai mace in tana kallon wannan fim din za ta gyara yadda take zama da namiji kuma kuma akwai matsala da mutanen mu saboda akwai abubuwan da yanzu in matan za su musu to kuma za a samu matsala matsala shi ne kai za ka yi kamar an ya katar ka da kai mace ta yi tsara irin wannan abin kuma ya ta kai ba ustazi ne to sai ne ka ba mu dan as ne a ka fi shi ba ko a nan na taɓa gaya muku wani wanda ne muke karatu ba na bulugu maram annabi yana wanka da matan shi kaza kaza kaza kaza kaza wani ustazu ya tashi kawai daga koma gida ikon Allah ya sai sa'a matan shi na ban daki tana wanka sai kuma kora kawai zai fada waye ce ni ya ce bude mana ce wanka fa ke yace ki zo bude menene yace sunna sunna ta ji aiki sai ta fassara sunnar wata daban shi yana nufin yau za a yi aiki da sunna shi ke gaya mana maganar nan sai da muka yi ta dariya da ya ce sunna ya ci haba to sai ka biyo ban ɗaki ka bari fito mana ta ga ta fassara zai sunna da ita zai sadu da ita kun gane wala da ya tura kofa sai ta ni da ni ba ya iska bace ni ba ya iska bace dan a ban ɗaki ne zaka biyo ni da ya zo yake gaya mana sai na ce kai kai kuskure kai ka ji a karatu ne sai ka bari sai ta gama wanka ta fito kamin ta shafa mai sai ka buɗe bulugu maran ka ce kewa an yi wani karatu ne daɗi na manzan Allah kin ji kin ji kin ji haddasa wancan an wane mai muna gashi ta ce tana wanka da manzan Allah Aisha ta ce tana wanka da manzan Allah kin ga wannan eh to akwai ladayi ta shi mu koma ki gani to zai ta bayyance ka tun daga shi a karatu ta gani amma kawai ka je ka same ta ban ɗauki ka ce sunna sunna ina ya ta gani da dama Allah ya kyauta wa aizo judu mislahunna mislahunna wallahi samun irin waɗannan matan a yau yana da wahala ku diba fa hunna kawakib matan sahabbai sun zama wasu irin taurari mushrika masu bala'in haske fi sama'in mudima a cikin sama mai bala'in duhu ya ayyu wujudu mislahunna samun irin su a yau yana da bala'in wahala wace ce za ta iya zama irin waɗannan matan sahabban yana da wahala samun su رضي الله عنهن وارضاهن muna roƙon Allah ya da su Allah ya ƙara musu yadda jama'a jama'a musulmi akwai ɗaya daga cikin ɗan uwa da ke nan dattawan mu kuma ni ba a gaya mun sunan shi ba kuma an ce ya ce don Allah kar a faɗi sunan shi amma wasiya ce yake so na ɗan uwa cewa kowa ya tashi ya koyi alƙur'ani kuma ya sani in ya kasan mu koya zai iya ɗaya ne watan cikin manyan da ke muke karatukan nan da su ya fara koyon karatun alkurani alhamdulillah ya iya sai ya fara kwatanta hadda qur'ani to wai dai ya tabbata ya gama hadda qur'ani izu daya ya sai dan karewa rago ya yanka don nuna ma Allah godiya kun sa aka umari ya sai rago ya yanka da yadda ta bakara magabata na irin wannan jama'a kun yayi to wannan rago da aka yanka kamun ko a sai bayan mun yi sallah kenan kowa ya dan tsaya sa albarka ragon da aka yanka kowa ya tsaya dan sa albarka kuma ina roƙo tunda akwai mata kuma suna jin me ake yi a dan ɗiba su ma kai musu su ma sa albarka to amma ba ba albarkar za a sa ba albarkar za a kwashe ba cewa kai a sa albarka duk wanda ya ɗauko tsoka ɗaya ne ko noma ɗaya sa a baki kokari zai daga yau shi na fara kafa hannu shi ido ɗaya idan da kana sakaci to sai ka ƙara dagewa kuma musulmi watan ƙur'ani shi ne abinda watan Allah ke ɗaga daraja a lahira da shi har a cikin aljanna dan da ka shiga aljanna za a ce ikira wartafi biya mu ji ci gaba kana biyawa sai a ce to ƙara gaba irin matsayi sai a ce ai inda za a aje ka ka san idan kana step 1 to ba nan ne yana da daɗi amma bai kai tattu ba saboda haka bere bere mu kana shiga aljanna sai a ce to biya mu biya biya abin da ka haddace a qur'ani kana biya sai a ce ci gaba in kana wannan gidan kasa sai a mai da kai na sama ta daya sai a mai da kai sama ta biyu in ka kara aya ta uku sai a mai da kai ta hudu sai a ce ci gaba da biya domin inda dai za a aje ka ka zauna shi ne iya ayoyin da ka haddace a Qur'ani kuma duk wani gida da ke gaba ya fi wanda ke bayan shi daɗi ya fi wanda ke bayan shi falala ya fi wanda ke bayan shi matsayi to muna kwadaitar da 'yan uwa musulmi game da tashi a haddace ko da ba Qur'ani ba duka a bi a yi abin da za a iya kun ga annabi yana cewa in za a sa Qur'ani a cikin jaka a wurga ta wuta jama'a kun gane ko to wuta ba za ta iya cin wannan jakar ba a sa qur'ani a jakar fata a wurga wuta wuta ba za ta iya cin wannan jakar fatar ba sai wasu ka ɗauka cewa abin da ake nufi shine wannan jakar ta fata ka sa qur'ani ka wurga malaman hadisi suka cewa ba haka bane abin da ake nufi wanda ya bi qur'ani a kirjin shi kun gane to nan ne jakar da Allah ya aje Qur'ani kaddar za a wurga su ta ko an wurga su ta wuta ba za ta iya cin fatar jikinsa ba jama'ar musulmi kun gane saboda haka girma ne daraja ne falala ce Allah ya sanya ka daga cikin masu kokarin karanta littafin Allah musamman haddasa an gane saboda haka wannan dan uwa muna roƙon Allah ya taya shi ya taya mu ma Allah ya sauƙaƙe mai ci gaba da haddar wanda ya haddace izin ɗayan ne yanka rago domin fin nuna ma Allah godiya Allah ka sa wata ran muna nan za mu zo karatu ya zo da raƙumai ko shanu guda goma ko ashirin ba shi ya yanka wai wato da nuna ma Allah godiya da murna ya haddace Qur'ani Allah ka nuna mana wannan lokaci abinda muke roƙonka Allah ka mayar da kunna mai hadda kuma ka bashi ikon aiki da abin da ya haddace mu ma haka Allah ka taimake mu ka shiryar da mu ka taimaka mana ka shiryar da ƴaƴan mu ka taimake su ka sanya mu daga cikin masu haddan littafin ka da aiki da abin da ya ƙunsa da tattabbarin sa malam abba aji wannan malami ko kuma babban malami wanda girman malantarsa ba ta gaza malanta ta abubakar guni ba ba na haka yake ba shi sa ba a san shi ba da mutumin mazaunin mai dubu mala abaji wanda ya rasu a ƙasar saudiya aka yi mai sallah a kaba aka je aka rufe wanda bai san waye shi ba to ga karatunsa tafsirin qur'ani shi za ka ji dattako da sanin ilimi ni na taɓa zuwa gidan shi ni da mala albani abokin shi ne ba ya aboki na shekaru ba amma akwai amintaka za ka daɗe ba ka ga mutumin da ya tare tafan addini da irinsa gaskiya kuma abin da zai baka mamaki duk littafan da ke ɗakin shi yana karanta su falo amma duk littafan da yana karanta su yana bukari yana tafsiri yana duk littafan na addini shi ne farkon wanda ya gallabi bid'a a maiduguri dalilin shi Allah ya karya ɗariƙo duka a maiduguri kuma shi ne dattijan da yadda dai kai mala aurukan ne haka yi to ga shi wanda ke son karatu don Allah wai invitation card bid'a ne da ake na aure to Allah ta'ala alam amma dai na san mai muttasar yayi magana cewa mutum na iya rubuta takarda ya gayyaci mutum zuwa ɗaurin aurensa to wannan ba shi ne invitation ba saboda haka in mutum ya abin da ya ke so ka kiyaye kar ka sa ya ƙur'ani to amma ne dalili asali ba sani ba amma ni ban ɗauka don mutum ya yi laifi amma dai ni kam ban yi da kowane yanzu ba zan yi aure da zan yi ba gaskiya saboda wato ɗan ɗan na siya da kudu gane ko ba ji ka karu ba ku ji maganar da mal awakari duniya ba mai ban sha'awa ya ce wani za ka yi aure sai ya ce za a ɗora maka aure a samu ko huntuwa sai a jera mota ta fi ashirin a tafi ya ce da ma kuɗin motocin haɗawa kuka yi gaba ɗaya ku tura mutum ɗaya ji ya haɗa kuɗin duka ya kai mai shi angon da sai ya fi murna da zuwa wannan ɗaurin auren wahalar banza kawai shin zai halatta ga mace saboda tsananin soyayya ga mijinta ta rika kiransa da abbana domin sun da abbana babanki ka wannan soyayya ta kai an gane ku a ana da iya wa mata suna ko mata ce wa miji suna wanda zai nuna wata irin soyayya an gane kuna kalla Aisha ta ce in annabi ya shigo da soyayya to na kan fahimta domin za ka ji in ya shigo bai cewa Aisha sai ce ya Aish to ranar ta san kawai soyayya ake shirin nan in ta biya ce ya Aish wa alaikum salam sannan kuma ina neman addu'a a gare ka da kuma ɗan uwana musulmi akan Allah biya min bukata ta amin jama'a in mace ce ta rubuta tana roƙon Allah biya mata bukatar ta mutiya ta addu'a Allah ka biya mata amin kuma Allah ka biya namu sannan cewa za ki cewa mijinki babanki a'a sai dai idan ƴaƴanki ne suke cewa mijin suke cewa baban su abbana har haka ya zama suna gare shi kun gani to in kin ci ai ba kina cewa ke babanki bane a'a kina faɗin sunan da shi ne ya fi shahara da shi wurin ƴaƴansa خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا